من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه ومن أدى فريضة فيه كان كمن أدى سبعين فريضة فيما سواه وهو شهر المواساة وهو شهر الصبر والصبر جزاه الجنة وهو شهر يزداد فيه رزق المؤمن من فكر فيه سائما كان مغفرة لذنوبه وإذن رقبته من النار قالوا يا رسول الله ليس كلنا يجد ما يفكر به السائل قال يولي الله هذا الثواب من فكر سائما على شربة ماء أو على مزقة لبن أو على تمرة شهر أوله مغفرة وأوصله رهما وآشره رزق من النار من فتر فيه سائما كفف فيه عن مملوكه كان مغفرة لذنوبه وإفق رقبته من النار والتفكر فيه من أربعة كتاب كثرتان ترضون بها ربكم وكثرتان لا غنى بكما عنهما أما كثرتان اللتان ترضون بها ربكم فشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتستكبرونه وأما كثرتان اللتان لا غنى بكم عنهما فتسألون الله تبارك وتعالى الجنة وتستعيذون به من النار من فكر في من سقى سائما شربة سقاه الله تبارك وتعالى شربة لا يزمر ضاحتها أبدا النبي صلى الله عليه وسلم يجد المال الفارسية من الله صلى الله عليه وسلم يا إيمان هدوبا الشيء نا وتر رمضان وتر الشيء نا وتر شعبان kamar gobe za a kama azumi kenan annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ya ayu Allah ya ku kada azallakum shahrun azim wata mai girma ya kama shi da yayi muku inuwa ya kamance ku shahrun mubarakun wata mai albarka shahrun wata ne wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya a cikinsa akwai dare ɗaya yana daidai da wata dubu shi ne ne za a rubuta maka ladan kamar ka aikata farilla a wannan a wani watan idan kuma ka aikata farilla a wannan wata za a baka ladan ka aikata farilla saba'in saboda haka maulana a shashin Allah kara masa yarda yake cewa wata ne wanda babu nafila a cikinsa komin tsaki da yake cikin wannan wata farilla ne in ka aikata nafila za a rubuta maka ladan farilla in ka aikata farilla za a aikata maka rubuta maka ladan farilla saba'in yace wata ne wanda arzikin mumini yake karuwa a cikinsa kuma shi wata ne na taimakekeniya na juna wata ne na haƙuri haƙuri kuma sakamakonsa aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam yace wanda ya bada buɗe baki a mai azumi a wannan wata ba da buɗe bakin shi wato ya kasance gafara da zurfinsa da kuma ‘yanta wuyayensa daga wuta wato ba a nufin sallallahu alaihi wasallam ba sai ya ce za a gafarta wa zurfinsa ba a ya tabbatar da abin da ya kamar ya wuce mika a buɗe baki a mai azumi kana mafiratan lizunubihi ya kasance gafara ga zulubin wanda ya bada buɗe baki a mai azumi kuma da ƴanta wuyayensa daga wutar jahannama amma annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce ya rasulullah ai ba kowa mu ne yake da dama ya samu ikon da zai ba wa buɗe baki a mai azumi ba ba zai samu wannan lada da za Allah sallallahu alaihi wasallam zai ce Allah zai bada wannan lada ya bada wannan ƴanci ya bada wannan gafara a wanda ya ba wa mai azumi buɗe baki da dibino ƙwaya ɗaya ko da ruwa kurɓa ɗaya ko kuma da nono kurmi ɗaya. Annabi musallallahu alaihi wa sallam ya ce wata ne fa wanda farkonsa gafara za a yi ta gafarta wa mutane wayanda suka cancanci wuta haka zuwa kwana goma idan kwana goma ya shiga ya zama akwai wayansu mutane wayanda laifinsu ba su cancanta ya musu gamara ba to za su ga kwanaki goma na tsakiyar kuma tsakiyar karama Allah tabaraka wa ta'ala zai karama a bayinsa har ya zuwa goma ta biyu idan goma ta uku ya shigo wa akhiruhu sa kuma ishqun minan nar yanci ne ga bari wutar jahannama ba da wanda ba ba samu gawara ba da wanda ba samu rahamar ba to idan wannan karshen wannan ya zo kwana goma na karshe Allah tabaraka wa ta'ala zai ba da daidai ta yanci su daga wutar jahannama annabi sallallahu alaihi wa sallam yace to a wannan wata na Ramadan ku yawaita dabi'o'i guda hudu guda biyu za ku samu yardar ubangijinku wato za ku yarda da ubangijinku Allah zai yarda da su a dalilin su Allah zai yarda da ku guda biyu kuma kuma kuna bukatar su ba za ku iya wato wadatuwa ga bayin su ba yace amma ɗabi'o'i guda biyu wanda za ku samu yardar ubangijinku da shi shi da ku yawaita kalmar shahada la ilaha illallah muhammadur rasulullah baya a wannan watan azumi ku yawaita la ilaha illallah ku yawaita salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa tadhkurunahu kuma ku yawaita istighfari dabiyoyi guda biyu wanda kuma kuna bukatar su ba za ku iya wadatuwa ga barin su ba kuwa shine ku yawaita roƙon Allah aljanna ku yawaita roƙon neman tsari daga wutar jahannama a wajen Allah tabaraka wa ta'ala annabi sallallahu alaihi wasallam yace wanda ya bada buɗe baki a mai azumi to Allah na kudin ruwa daya Allah zai shayar da shi daga ruwa alkausara wato kurbi wanda ba zai tsara yin kishirwa bayan sa ba Imamul Bayhaqi ya rawaito wannan hadisi daga Maulana Salman al-Farisi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa shi a cikin ahlul bait sai Salman minna ahlul bait
السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم
فيقول السفهاء من الناس da sannuwa ya daga cikin mutane su ne lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hijira daga Makka zuwa Madina sai Allah ya umarce shi da fuskantar masallacin Qudus ya dinga fuskantar ta yana yin sallah saboda wannan abu yana rubuce a cikin attaura in ya dawo za a yi haka na biyu kuma saboda jawo hankalin Yahudawa fuskanta alƙibla da baitul muqaddas amma duk da haka sai yana wani yana yi wani abu shi ne sai yana sa tsakaninsa da kudus din sai ya sa ka'aba a gaba baitul muqaddas amma ka'aba tana tsakani ma'ana kamar idan kudus tana nan to sai ya sanar da ka'aba ai kiblatul muqaddas kanu alaiha Wanzu Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi wannan sallah yana fuskantar masallacin kudu wajen wata goma sha bakwai. Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya manzon Allah halin Yahudawa sai kulu sufaha'u min an-nas. Daga wawaye daga cikin mutane za su faɗa ma wallahu ai qiblatihim allati kanu alaiha. Shin me ya juyar da su gaba da alƙiblar su ta kudu wa'aita saba wanda da suka kasance suna kanta. mana sai Yahuda suna cewa ai annabin naku ya tabbatar da cewa addinin mu shine addini ga shi da ya bar garin kakanni iyayen da larabawa saboda yana tsoron su kuma da ya dawo nan ya samu yanci yana kallon addinin mu wannan kalma da suke faɗa sai zama yana makanta cikin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama har ya zama manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda Allah ya gaya mana a gaba za mu ji yanda yake yake yake fama da wannan damuwa ta ta fuskantar masallacin kudu ba wallahu a illatin lullati kanu alaiha sun ka gaya musu lillahi al-mashriq wal maghrib ka gaya musu ai magudan rana da mayammacin rana mafaɗanta ma'ana jihar kudu da wani da wata jiha duk gaba ɗaya na Allah ne ba na kowa ba ne duk inda Allah ya yi umarni a fuskanta idan aka fuskanta ya yi umarnin Allah ne na Allah ne Allah ko ya hadi man ya sha'u yana shirya da wanda ya so shiryarsa ya zuwa siratul mustaqim ya zuwa kafanci madaidaici shi da addinin musulunci kuma yana daga shiryar Allah abinda kuke kai ku musulmi al'umma Muhammad sallallahu alaihi wasallam وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم
Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa kadalika kamar yadda muka shirya kan da ku zuwa madaidaiciyar hanya da Allah ku mu muka san da ku ya ku al'umma Annabi sallallahu alaihi wasallam ummatan maswata al'umma wacce take a tsakiya tsakiya wanda babu tsari a cikin da babu kuluwi a cikin ta kamar yadda nasara suka yi kuluwi a cikin Annabi Isa alaihi salam har suka kai matsayin da ya halakar da su haka nan babu aikashewa a cikinta da wauta kamar yadda na wato yahudu suka yi suka aikashe suka yi wauta annabawansu a annabi isa alaihi salam har daga wanda daga baya ya ga musu da dalilin zama yahudawa da fatawa da annabi allah Allah ya sanya su kuma sai Allah ya sanya ku al'umma wasu ɗan matsakaiciya saboda ne daga kunu shuhada ala Allah domin ku zama masu shaida akan mutane ranar alkiyama wato ba shuhada'a linnasu ba shuhada'a masu shaida alal nasi akan mutane ranar alkiyama akan annabawan da su fitar musu da sako ko kuma bayan kun isa da sako cewa kun yi shaida a sauran al'ummi ko kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon ku shi ne mai zai yi shaida akan ku cewa lallai ku adalai ne idan ranar alkiyama ta yi Allah ya tara halittar farko da ƙarshe mutane da aljanu da mala'iku da dabbobi a tudu ɗaya to farko wanda Allah zai yi wa hisabi shine alƙalami na ƙudura Allah tabaraka wa ta'ala zai tambaye shi shin ka isar da saƙon da na aike ka da shi ya zuwa Allahul Mahfuz لو المقبول يقول لو المقبول الله الكلام هي ثبتت شيء الله سوى يا إذا سنة لو المقبول الله تبارك وتعالى كبيش شن كائفة لفاقن للتاتي كذا وانا نأيتيك ملائكة جبريل يتسر لشيء النبي والي شيما الله يقبعك لحكا سوى يا إذا لقد أنت الله تبارك وتعالى تبعي ملائكة جبريل cewa shin ka isar da littafi kaza annabi kaza ma'ana ka isar da saƙo na manzanci da littafi a annabi Nuhu alaihi salam sai ya faɗa ubangiji la isar Allah tabaraka wa ta'ala sai tambayi annabi Nuhu alaihi salam shin ka isar da saƙon da nayi maka ya zuwa al'ummarka ya ce la isar sai Allah tabaraka wata'ala ya tambayi al'ummar annabi Nuhu cewa shi Nuhu da na aiko shi wajen ku ya isar muku da sako sai su ga Allah Allah ya Allah mu kowa kuma Allah zai ba dan adam dama da zai faɗi irin wannan ba shi ga wannan kuma wani ba wani ba zai zo ba kai dan mun zo kai mun koma to kaga Allah zai ba da wannan dama ne saboda wanda za a yi masa azaba a yi masa azaba a kan hujja sai Allah tabaraka wa ta'ala ya nemo a tabiru da gaya maka shin da na aice ka wajen al'ummar ka da littafi kaza baka isar da sako ba zai ce Allah na isar sai ka ga al'umma ka fice ba kai sun mutu ba ko kana da shaidu da ce Allah da shaida wa shaidu kan sai al'ummar Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam to da ka sai a zo da al'ummar Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya tambaye su kun yi shaida a Annabi Nuhu cewa ya isar da sakon da Allah ya aiko shi sai sun yi shaida ya isar sai al'ummar annabi Nuhu da gaya wa Allah cewa ba mu yarda da shaidan da al'ummar annabi suka kawo ba. Domin ba zamanin mu ɗaya ba. Ina suka san an aike mana saƙo, mu da aka aiko mana manzo mun ce ba isar mana ba, wai sun so daga baya su ce an isar mana da saƙo. Allah ta bayar da mana sai gaya al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam shin kuna da shaida akan cewa Allah ya Allah ya ba da littafi annabi Nuhu ya aike ta wajen mutanen da kuma sun yi ya yi sar suka muna da shaida waye shaidar ku suka su ga annabi mu alaihi sallallahu alaihi wasallama ya zo mana da littafi daga wajen ka alqur'ani a cikin sa ne muka ga yanda Allah yake faɗawa sai kuma mai annabi Nuhu da mutanensa an yi kaza an yi kaza an yi kaza an yi kaza sai al'ummar annabi Nuhu da al'ummar manzo Allah ta faɗi duk tarihin daga nan sai kowa ya tsaye to da ka shirya Allah ke bada mu yake gaya mana irin wannan martaba da Allah ka bada fasa ya ba al'umma Allah sallallahu alaihi wasallam wa kadhalika haka nan da Allah kuma ka sanya ku al'ummata wasa al'umma matsakaiciya din da kunu shuhada ala nasi domin ku zama shaida akan mutane shi da al'ummu wa yakunu rasul alaikum shahida sannan manzo ya zama mai shaida a kanku ranar kiyama na'am وما جعلنا القبلة التي كنت عليها ومسنع القبلة ذا فكفت كما كنت مئتا كعبة فمسنع صادمة القبلة كما شين كعبة دفرقه sannan kuma aka juyar da kai ya zuwa wato bai masana'atun kudu mun yi haka da illa ne na alama sai dan mu sani wato sani na bayyanar wahalinta ba Allah na bukatar sanin bane illa ne alama sai dan mu sani wato sani na sanarwa na bayyanarwa man yadda bin rasula wanda yake bin wato wanda yake bin manzo bin manyan aliba ala ibai da kuma wanda yake tuyawa gabanin wato akan digadigansa lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo Ka'aba ya zo Madina ya fara fuskantar masallacin Qudus an samu da yawa daga cikin waɗanda suka musulunta masu raunin imanin sun yi ridda saboda Yahuda sun same su sun ce to ai mutumin naku da ya tabbata addinin sa addini ne to me yasa lokacin da yana makka yana kallon addinin larabawa da ya dawo nan kuma yana kallon kudu ai kun ga abin nasa dai akwai magana biyu a nan ya dawo sai yana cikin mutanen sa yana kallon kama nan kuma ya dawo wajen wajen mai na wajen yana kallon addinin kuma na cewa manzo ne na Allah aida ya zama bai hude da a ce hude zai fita babu la babu annabi a cikin larabawa za ka samu masu rauni imani daga cikin wannan al'umma ta farko al'umma ta farko su tsare sahabbai wato waɗanda daga cikin masu rauni imani suke ta fita a cikin musulunci shi da illa da alamai da zuwa kula da mai kalba ala rai wa in kana la kabiratu ko da kai tuya tuyar da kai ko kuma tuyar da balarabe ga barin alƙiblar kaba a yasustanci kakul da kabiratun wannan abu ne mai wuyan gaske illa alallazina hadallah sai akan wayanda Allah ya shigatar da su su gane cewa wannan umarni ne na Allah bari mu bi kawai wa ma kana Allah li yudi'a imanukum Allah bai kasance ya gaira ko da imanin ba lokacin da bayan Allah cikin wato ganta masallacin kudu annabi sallallahu alaihi wasallama yana sallah tare da sahabbai sai Allah ya saukar da a masallaci na wata unguwa wanda yanzu a makka ana kiran masallacin masallacin kudu da ne yana sallah da su ana cikin sallah sai Allah tabaraka wa ta'ala ya yi umarni da a koma cikin a koma kallon Ka'aba saboda haka an yi ruku a wannan halin aka juya aka koma ana kallon Ka'aba ya da kai wannan masallaci masjidul qibla sai wasu suka faɗi haka annabi ya je wannan waje ana yi wannan sunna ma ubanni ya sauka wasu wasu ce a'a ubannin ya sauka ne sai wanda daga cikin sahabbai ya zo wannan masallaci ya samu sahabbai suna yin sallah a jihar kudu sai ba su labari suna ina Allah ya saukar da umarni daga Allah ya saukar da umarni a manzo Allah cewa an koma Ka'aba daga jin wannan labari suna jin wannan labari gaba daya babu wanda ya yi tarihi sun wannan sahabi cewa wato saboda gaskiyarsu da adalcinsu shi da a cikin sallar da aka jura إن الله بالناس لرؤوف رحيم وما كان لو سيسي وقت كده ولا جمعية أي أو أن التكالي أو أن التموت أو أن التكالي لو كنت أجل مسلسل وأن البيت المقدس to a wannan lokacin duk wayannan mutanen da suke kun kasa gudun to yaya sallar su take ya imanin su yake Allah ya karɓa ko bai karɓa ba sai Allah ya wa ma kana Allahu li yudhi'a imanakum Allah iman imanakum Allah bai kasance ya yi haka dan ya tozartar da imanin su ba waɗanda suka yi sallah ya zuwa alƙula a farkon lamari da wanda suka yi sallah ya zuwa masallacin kudus suka mutu a wannan tsakani to ai duk da umarnin Allah suka yi Allah tabaraka wa ta'ala ya kaci ba duk gaba ɗaya Allah bai kasance ya yi haka dan ya tozartar da imanin su ba inna Allah hakika Allah tabaraka wa ta'ala da raƙufun mai tsananin jin ƙayi ne, rahimun mai jin ƙayi ne bin nasi da mutane.
قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون.
أنا تقلب وجهك في السماء يا رسول الله حقيقة منا ganin jujjuyawar fuskanka wato dukiya fuskarka ta annuba dukiya fuskar da suka maye a cikin sama wato wanda kake wato tsinkaya kana neman wahayi da ashe da kai zuwa kaba annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya umarce shi da fuskantar masallacin kudu amma da ya rubu waje amma abin baya yi masa daɗi a zuciyarsa to da ka inda ya yi sai ya fito yana kana kansa sama yana jujjuyawa yana neman ko umarni zai sauko daga Allah saboda ya san Allah tabaraka wa ta'ala yana yi masa abin da yake so ko zai samu umarni daga Allah cewa ya koma kama shi ne Allah tabaraka wa ta'ala yake ga ya Muhammad kaddara taqalluba wajhika hakika muna ganin jujjuyawa fuskar ka fitta mai juyawa fuskar ka a cikin sama kana neman mu biyar da kai zuwa Ka'aba kana neman wahayi to fa da waliyan naka wallahi za mu juyar da kai wato kiblatan tarbaha al-kibla wanda kai kake yarda da ita kai yarda da ita ita ce wanda kake son ta ita ce al-kibla ta ɗakin Ka'aba fa walli wajhaka take yanzu ka juyar da fuskarka shagar al-masjid al-haram jahan masallaci na Ka'aba mai al-hurma ba yanzu ba wa haisu ba kuntum kai da al'ummarka duk inda ku kasance in dai za ku yi sallah fa wani wujuha kun shadara fuskar ku juyar da juyar da fuskar ku dahan masallacin dahan ɗaki kaba wa illa lazi da utu kitaba wanda aka ba su littafi yahudu da nasara a ko kuma yahudu wanda aka ba su littafi ya lamuna annahu al-haqqu wallahi sun san cewa surar da kai ya zuwa kaba da za a yi a wannan lokaci gaskiya ne daga ubangiji domin akwai sallarka ya zuwa masallacin kudin a littafin kuma akwai juyawarka ko ba wanka kaba a littafin su wallahi sun san haka wa ma tsaro wa wallahu bigafili Allah bai kasance mai bari ba amma ya amalu daga barin abinda su suke aikatawa yahudawa na wakilci da hasala ga annabi sallallahu alaihi wasallam
ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تدعو قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما نفسهم بتابع قبلة بعد ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إنك إذا لمن الظالمين ولأتيت الذين أوتوا الكتاب والله da za ka zo wa waɗanda aka ba su littafi daga Yahudawa bi kulli ayati da dukkan aya a bisa dalilin gaskiyarka to ma ka bi kibla ta ka ba za su taɓa bin alƙiblar ka ba wa ma an ka bi tabi kiblatahu kai ma daga yau an ɗauke maka umarni ba za ba za ka taɓa kasancewa mai bin alƙiblar su ba sannan su ma a junan yahuda da nasara وما بعضهم لها بتابع قبلة بعض خاشن السوء فهذا كسر شيء ما يكون القبلة خاشن السوء ولئن اتبعت أهواءهم قدرها والله لا ذاك بسوء يسوء يزوج يرسو ولا حكم بذي فاروبا من بعد ما جاءك من العلم بايا أبن يزومك لك علم لك وجه الله قدر هذا حكم بذي فاروب وإنك إذا لمن الظالمين kai a wannan lokaci wallahi da kana daga cikin wato azzalimai mana da kai da kai abin da ba a wace ka ba an ce idan mutum yana karatu alqur'ani ko yana karanta alqur'ani tilawa ko yana karanta alqur'ani takara ko yana tafsiri idan ya zo irin wannan kalmomin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya gaya mu kamar kalmomi da masu ƙarfi kamar da idan karanta ya ba dan amal wala so idan mutum ya zo wannan lalle ya yi ladabi kar ya faɗe su kamar yadda Allah ya shiga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai iya ɓata aikinsa yanzu Allah tabaraka wa ta'ala yana faɗan wannan magana ne wato irin ana tauna tsakuwa dan ne dan ya da tsoro Allah ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa wala in tabaza hawa'u in har manzon Allah Allah zai da girman da wajen Allah Allah zai gaya masa da za ka bi son zuciyarsu da kaza ya faru to yaya kai kuma warin al'umma ba kowa ba to da idan ka zo ana gaya maka da cewa lallai idan al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi mutum musulmi kai tsiya kai nesa da bin wani abu ko ɗabi'a ko addini ko al'ada ko wani abu na yahudanci tunda da annabi ma Allah ya ga da haka zai faru da kaza ya faru balle kai kenan naka kam kenan ba sauki shi ne ma'ana wani da ba ma wa hu bima da ma za ka mina ilmi inda ka izana min zalimi allazina atainahum kitaba
الذين آتيناهم الكتاب يكتبونه كما يكتبون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون
Allah tabaraka wa ta'ala ke cewa allazina atainahum kitaba wanda muka ba su littafin at-taura da linjila ya aifunahu sun san annabi sallallahu alaihi wa sallama sarai kama ya aifuna abna'ahum kamar yadda suke sanin ƴaƴayensu Abdullahi ibn Salam yace hakika na san na gane manzon Allah shi ma ɗaya manya-manyan malamai Yahudawa ne. Ya ce, Na gane manzo Allah sallallahu Alaihi wasallama daga ganina da shi, domin sanina da Muhammadu ya fi tsanani a kan sanin da na yi wa ɗana, na fi sanin Muhammadu a kan ɗana. Ya ce, Domin ɗana zai iya yiwuwa ba ɗana ba ne uwarsa da ta haife shi a gidana ba zan ba. Amma Muhammadu na san shi a littafi da dukkan dukkan kafin zuwansa. Cewa Allah ya ƙara masa yarda, ya ce Allah yana nufin cewa sanin su da annabi sallallahu alaihi ya fi sanin ƴaƴayen tare da cewa mutum ya fi sanin ubansa fiye da ɗansa. Ka fi sanin babanka fiye da ɗanka, amma an fara da ɗa ne saboda kowane uba ya san farkon ɗansa tun daga aihuwarsa amma kuma uba kuma baka san babanka ba sai farkon wayanka saboda haka sai Allah ya rika da cewa sun fi san fiye da sun fi san san manzo Allah fiye da yadda suka san ƴaƴan na'am wa inna fariqan minhum da yawa hakika jama'a daga cikin mutane kitabi yaktubuna al-haqqa suna koya gaskiya shi da sufar annabi sallallahu alaihi wa sallam وهم يعلمون الهالي جزء النبي صلى الله عليه وسلم كالشعر الحق
الحق من ربك فلا تكونن من الممترين الحق بكيا من ربك لأبيدك فلا تكونن من المنكرين kada ka kasance daga cikin masu kokwanto na ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا ياتبكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير wani kudin na da kowanne daga cikin al'ummu na annabawa wujhatun al'imla kuwa muwalliha wanda shi ne tsibincin wannan al'umma ne daga yahudu da nasara da sauran al'ummai da kuma ku musulmi saboda haka fasta bi ul khairat ku yije wato ku yije yije zuwa ayyuka na da'a na bin Allah tabaraka wa ta'ala aina ma takunu duk inda ku kasance ya ci kuma Allah jami'a Allah tabaraka wa ta'ala sai zo da ku inna Allah ala kulli shay'in qadir hakika Allah tabaraka wa ta'ala mai iko ne wato ala kulli shay akan kowane abu mubadara ya zuwa ayyuka na na na alheri Allah ya zo da su a cikin alqur'ani da su- da sufofi da yawa wani waje ya ce sabiqu ila maqratin bi rabbikum ko wani waje kuma ya ce sa'u fassara kul khairat manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana fara ya ayyuhan nasu توبوا يا أيها الناس توبوا إلى الله من قبل أن تموتوا وبادروا بالأعمال الصالحات من قبل أن تشغلوا وصلوا التي بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم له وكثرة الصدقة تنشروا وترزقوا وتجبروا سوى ياكم متاني وتوبوا إلى الله تبارك وتعالى من قبل أن تموتوا tun gabanin ba ku mutu ba wato kowane mai rai zai mutu saboda ku yi rige da ayyuka na alheri min qabli an tamutu wa badiru bil amali salihat ku yi gaggawa da ayyuka na gari min qabli an tushgalu tun ba shagaltar da ku ba ku sadar da abin da yake tsakanin ku da ubangiji ku da yawan ambatan Allah tabaraka wa ta'ala ya kasara su cikin kullahu da yawan ambatan ku a gare shi wa kasara su sadaqa da yawan sadaqa za a arzuta ku za a tsara kayarar ku za a kuma taimake ku na
ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون wa min haythu karanta duk ta inda ka fita yasna ya zuwa ga tafiya to ba walli wajhanka juyar da fuskanka sadar al-masjid harami jahan masallaci mai alhurma wa innahu haqiqa fuskar da masallaci mai alhurma shine ka'aba lal haqqu min rabbika gaskiya ne shine gaskiya daga ubangijinka kuma Allahu bi gafilin amma ta'malun Allah bai kasance mai bari a duk abin da kuka kasance kuna aikatawa ba na ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام أهيتما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون
wa min haythu kharajta duk ta inda ka fita wato ga tafiya ko don tafiya fa walli wajhaka ka juyar da fuskar ka shadar al-masjid haram جهة مصلاتي mai al'umma wa innahu hadal haqqu min rabbika wa min haythu kharajta duk inda ka fita fa walli wajhaka shatr al-masjid al-haram ka fiye da fuskanka da masallaci mai al'umma wa haythu ma kuntum duk inda ku kasance ku a tsoron annabi sallallahu alaihi wa sallam to ba wallu wujuhakum ku juya da fuskar ku shadara wujahansa an karara shi ne domin karfafa umarni liyalla yaqula alam yaqula lin-nas alaykum hujja don kada ya zama Yahudawa suna da hujja a kanku na fuskantar al'ummar illa alladhina zalamu minhu sai dai wanda suka zalunci kawunan su daga cikin ku daga aminun daga cikin su Yahudawa su kan za su kasance za su ta jayayya da ku jayayya sa kangara to fala ta shauhun kada ku ji tsoron su kada ku ji tsoron Yahudawa ko kuma kada ku ji tsoron jayayyar ku da da mujallar su shauri ku ji tsoro na ku mutunta umarni na wa na'am wani utum wani mace alaikum kuma na yi haka ne dan da suka ni'ima ta alaikum a kanku wala annakum tahtadun hakika za ku shirye su ya zuwa gaskiya shine cika ni'imar Allah tabaraka wa ta'ala a gare ku wani da Allah tabaraka wa ta'ala ya cika muku sanan فما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون الله تبارك وتعالى yace kamar arsalna fikum rasulan kuma yanda muka aiko manzo a cikin minkum kuma daga cikin ku manzon yanzu wannan ma daukaka ne da wannan al'umma Allah ya aiko manzo a cikin mu kuma daga cikin mu shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da makarantu guda hudu kamar haka shine tulu alaikum ayatihi ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukum alkitaba wal hikmata wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da tulu alaikum ayatina yana karanta muku ayoyinmu na alqur'ani yana bayyana muku ma'anan da Allah yake nufi da muradin Allah da Alƙur'ani makaranta ɗaya kenan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ita shi da Alƙur'ani da bayyana shi ga mutane gaba ɗaya sannan wa yuzakkiku makaranta ta bi kuma ya zo da yuzakkiku ya tsarkake ku yayi wato ya tazkiyar ku yayi tahzibin ku ya tsarkake ɗabi'o'in ku su tashi daga ɗabi'o'i na ƙasƙanci ya zuwa ɗabi'o'i na wato wanda zai ɗaga ɗan adam wato shi ne tafkiya na zuciya kamar kyawawan ɗabi'o'i ko ambatan Allah wato ya to tsarkake zuciya kamar gabarin shirka riya girman kai ujugu ganin fifikon wani wa'annan layin shi da wanda ake ce masa layin tafkiya ko kuma a insan an ta'budu Allah kama ka annaka tarahu wa in lam yakun tarahu innahu yaraka ya zo da karantar da mu wannan kuma ya zo da karantar da mu wato tace ɗabi'o'inmu saboda haka za ga wani lokaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idan mutum ya zo ya same sai ya duba yanayinsa wani ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce masa kai mini wasiya ko ya ce annabi ya ce masa kar kai fushi ko da kuma Allah ya duba wannan mutum mutum ne mai fushi da za a ce ɗabi'ar fushi a kayansa to da ya zama cikakken mutum ya shekar da shi gaskiya kenan haka nan wani kuma ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ya zo ya ce manzo Allah ya masa wasiya sai ya ce masa kada ka kai imani da Allah kuma kar ka tambayi kowa komi kamar annabi ya ga ɗabi'ar roƙo da shi wannan bawan Allah yake wallahi ina jin kunya ina kan kasuwa ta bulala ta ta faɗi na ce wani ya mai ƙoni tun da annabi ce kan nan tambayi kowa sai na sauko na ɗauke ta haka da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a babin tafsira yace ta wannan kofa ويغفر زي شبو مخفو زي شبو أنا الجنة دي سيوانا متجي شبو sun gane gobe annabi ya ce wani mutum zai shigo ta wannan kofa ɗan aljanna ne sai wannan nan zai ya sake shigowa sai ya sake cewa wani mutum zai shigo muku ta wannan kofa ɗan aljanna ne sai wannan mutum ya sake shigowa sai ɗaya daga cikin sahabbai da aka fita a masallaci sai same shi ce Allah na samu ɗan wuta damuwa tsakanina da iyayen ina so kwana a gidansu kwana uku ko na kuce kafin nan wato yana so ya ga me yayi har ya zai da annabi sai dan Allah ne shi karam kada su yadda mu tafi ba ko wace tafi gida ya je gida gida sahabi da sahabi suna cikin gida a gidansa wannan mutum ya an dawo daga masallaci idan an zo gida sai ya tafi idan sun zai kwata abin mai kabanci amma duk sanda ya farka a cikin bacci ya gwaje da sai la ilaha illallah محمد رسول الله سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر يتبجزا har sai an yi a salatu sai ya rasa tare wani a zama salatu ya sallah ya kwana uku a gidansa ya ga bai fi shi ba da yake kai malam ni ba abin da yake tsakanin mu da iyaye ba abu kaza ne ya faru kullum annabi zai nuna kofa ce an aljanna zai je dukul min hada albab ya dukul alaikum rajul min hada albab min ahli aljanna wani mutum zai shigo muku ya ga wannan kofa dan aljanna sai ranan farko kai ka shigo sabi kai ka shigo yau ba kai ka shigo na to ni ina so zo in ga in kwana uku da kai a kwana uku dai za ka ware daga bakon ka kai halin da kake da su wanda annabi ya ce gwada mana na zo da dan na ga kwakwa na haka da sama a gidanka na tashi da azumi sai ko ga tashi kana ci abinci ni da kike da ni na je gidanka ina ta sallah sai kana ta barci kuma an ce kana da da da ya faru kana da wani abu a koyi da ba mu sani ne ce wannan abu ne ne da gani yace kai ba na ga mu da shi ba haka ba yace to idan ma akwai wani abu ni dai na san tun da Allah ya arzuta ni na shiga musulunci ban taɓa kwana a zuciya na da wajen wani ba ko ban taɓa hankala da wani ba sai ke wasu da wani da biyu kaga babin ne taskiya suka da annabi musallallahu alaihi wasallama yake gaya wa ma'azu ibn jabali yake gaya wa cewa ittaqillaha haythu ma kunta wa atbi sayyi'ata hasanata tabuwa wa kalibin nasa bi kulli hasan ka ji tsoron Allah duk inda ka kasance kaga wannan tsakaninka da Allah kenan idan ka yi mummuna aiki ka biya da shi da kyakkyawa da kyan zai shafe mummunan tsakaninka da kanka wa kalibin nasa bi kulli hasan ka ɗabi'antu a mutane ka ɗabi'a mutane ma'ana ka zauna da mutane kuma da kyakkyawa ɗabi'a irin wayannan abubuwa su ne ake cewa manzo Allah san sawa shi da walbaki gaskiya wato annabi ya koya maka halayen da za su tsaga ka daga halin alfarar safilina ya zuwa fi afir tafiyin saboda haka ne wani malami yake magana a ɗan adam a wannan zamani yake ce abin mamaki ɗan adam ya samu iko zai tafiya irin ta tsuntsu sai jirgin sama ya kire ya samu ɗan adam zai iya yin tafiya irin ta kifi ya tafi ruwa zai iya yin tafiya a rayuwa a duniya irin ta dabba mai ƙarfi da yi tafiya mai mota ya shiga yake amma abin mamaki ɗan adam ya kasa rayuwa a bayan ƙasa irin rayuwar ɗan adam yanzu abubuwan da ɗan adam suke yi irin tsakanin ɗan adam ne na bayan ka da adam bane dan adam mana dan adam yayi kai matsayin technology ya kai inda ya kai amma ya kasa cin karfin ya ka ya lalace ya fi dabba lalace dan adam yayi kwace dan adam yayi zalunci dan adam yayi kisa kai ya da kan zaman lafiya ya da wani zaman lafiya ta fara bare dan adam bane rayuwa da irin ta in dabbobi suna tare wannan ya tunkuri wannan wannan ya tunkuri wannan wannan ya tunkuri wannan amma rayuwar ɗan adam kan rayuwa da ta nazara wa nazara ba cuta ba cutarwa wanda kuke addini ɗaya da shi assalamu alaikum da ba in dai dan ni ne addininka da mutuncinka da dukiyarka da iyalanka da zaman lafiyar in dan ne salamu alaikum ba abin da ya taba shi ya duba wanda ba addinin su ɗaya ba da hannun hagu ita in dai dan ne ranka da addininka da dangaranka da dukiyarka da mutuncinka lafiya yanzu na idan ka tashi za ka yi tafiya ko mun dare za ka yi tafiya ina nan kasan ne ba abin da kake tsoron gamuwa da shi can baya muna yara sai kuwa ko ba haka ba amma ga mun zo wani lokaci ko kuma in ka tashi da daddare za ka yawo in a shirya ne kana ne tsoron zuwa tsamiyani saboda kan lungu wajen tsame tsame za a ji wani abu da motsi kamar aljanu ko ko ba za ka iya zuwa abubuwan haɗe giyawa ta dindu ta zai suna wunne ta ba su suka ba za ka dinga jin motsi to amma yanzu ba abin mamaki idan ka ka fito a gidanka za ka zo masallacin nan a cikin duhu ba wai dan ba kake tsoro ko alheri ba ba kake tsoro na mutum sai za ka yi tafiya yanzu daga nan zuwa Kano da kowane lokaci ba ka tsoron zaki ba ka ko da akwai zakin kuwa ba ka tsoron sa ba kake tsoro mutum saboda ka Allah ya aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam don ya yi tafkiyar ɗan adam mutum a ya zama mutum da karkar ƙananin sana shi a san ta'wil ya zama ya yi imani da Allah ya aikata kyakkyawa aiki shi da yi wa yuzakkiku wa yu'allimukum alkitaba sannan ya kuma sanar da ku da littafin Allah tabaraka wa ta'ala shi ne baya ya karantar da ku alqur'ani ya yi tafkiyar ku ya sanar da ku littafin Allah shi ne alqur'ani wal hikmata da kuma hikima shi ne abin da yake fitowa daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na tafsiri da alqur'ani da kuma hadisi wanda Allah tabaraka wa ta'ala ke cewa ya karɓar da alqur'ani wa mithluhu ma'ahu wa yu'allimukum da kuma sanar da ku ma ran takunu ta'lamun abinda abinda ba ku kasance kun sani ba fakuru Haskuruni azkurku, ku ambace ku ni ni ma zan ambace ku, malamai suka ce alzikiru bai da zikirai, zikirin da mutum zai wa Allah yana tsakanin ambato guda biyu ne ba dama ka ambaci Allah sai in Allah ya zaɓe ka ya sanya ka a cikin bayinsa masu ambatansa shi Allah ne zai fara ambatanka sannan ka ambace sannan kuma ya ambace ka ambato na biyu da yake cewa faskuruni azkurkum ku ambace ni zan ambace ku babu wata ibada wanda Allah tabaraka wa ta'ala yan yan yan umarci dan adam da nacewa a kanta a dukkan ibadu kamar ambatan Allah sallah tana da lokaci azumi yana da lokaci zakka tana da lokaci aikin hajji yana da lokaci har kalmar shahada ta farko idan ka shiga musulunci ko ka yi ta ko kuma ka samu kanka musulmi lokacin da ya wuce ka kana cikin ta amma ambatan Allah tabaraka wa ta'ala Allah bai taba cewa ambatan Allah da lokacin da kuma ya kafa ba ya nuzu da amalu zikrullah zikran kathira fazkuruni azkurku haka ku ambace ni da ambace ku saboda haka babu abin da dan adam zai yi ya kusanci Allah tabaraka wa ta'ala kamar ambatan Allah tabaraka wata'ala annabi sallallahu Allah tabaraka da annabi sallallahu alaihi cewa hadisi da kudu cewa man zakara fi nafsihi zakartuhu fi nafsi wa man zakarani fi mala'in zakartuhu fi mala'in sar min mala'in wanda ambace ni shi kadai zan ambace shi ni kadai wanda ya ambace ni a cikin jama'a zan ambace ni a cikin jama'a da shaddasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa a cikin hadisi da cewa inna lillahi tabaraka wata'ala تراها من الملائكة تهل وتقل تهل وتقل على مجالس الذكر فاغدوا وروحوا في ذكر الله فاغدوا وروحوا في ذكر الله من أراد أن يعرف منزلته عند الله فليعلم منزلة الله عنده فإن الله تبارك وتعالى ينزل الأبد haifu anzalahu cewa Allah tabaraka wa ta'ala yana da wato ɗan shiri daga cikin mala'iku ta hullu wata ihu tana sauka kuma ta tsaya a ina a inda aka zauna ake ambato ambatan Allah tabaraka wa ta'ala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fa wa ruhu kuma raita ku yi zafuko kuma raita a cikin ambatan Allah ma'ana ku kasance kowane lokaci kuna cikin ambatan Allah duk wanda yake so ya san matsayinsa a wajen Allah to ya nemi matsayin Allah a wajensa domin Allah yana aje bawa a inda bawa ya ajiye shi idan kana so gane kai a kusa da Allah kake sai ka nemi Allah a kusa kai kike din ma'ana kowane lokaci kana cikin ambatansa ambatan Allah nan sawa'u yana da ambatan Allah da ya kanta abin da ya haramta cin abin da ya umarce ka da shi ambatansa da ibada ambatansa da kyakkyawar ɗabi'a ma'ana cin Allah da ya rashin manta Allah a zuciya shine babban ambatan Allah to da wanda yake so ya san matsayinsa a wajen Allah to ya nemi matsayin Allah a wajen a wajensa domin Allah yana aje bawa a inda bawan ya ajiye shi to da kada aka tambayi Aisha akan irin yanayin ambatan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya zikru Allah ala jami'i hayanihi yana ambatan Allah a bisa dukkan yanayinsa to da Allah tabaraka wa ta'ala ya tsara musulmi babu wani motsinka da ba a shirya maka ambato ba idan zaka shiga gidanka aka ce ka ambaci Allah ka shiga da dama ni ga kafar daman nan in zaka shiga gidanka domin waje ne na neman albarka da nasara dama sunan ta yin albarka ka shiga da dama ka ambata Allah ka ce bismillah ka sallama kaga an gwada maka ambatan Allah lokacin da zaka shiga gida idan zaka fito a gidanka ka fito da dama domin fitowa a gida da dama musamman ma wajen neman albarka ne zaka nemo ku kawo shi ma shiga da dama fita da dama haka dai idan zaka shiga masallaci haka dai idan zaka shiga masallaci ka shiga da dama ka ambaci Allah bismillah الصلاة والسلام على رسول الله اللهم إني أسألك من اللهم أفضل علي اللهم أسألك من رحمتك إذا ذاك فتا aka ce ka fita da hagu domin fita a masallaci ba abu ne wanda mumin da yake son ba amma tunda dole sai na koma gida dole sai na nemi abinci dole sai na nemi arziki ya zan yi bari zai fita wani za ka fita a masallaci fita da hagu shi ma ka ce bismillah ka fita da hagu idan za ka je ban ɗaki an gwada maka an mata Allah irin mai zuwa banɗaki idan za ka shiga banɗaki banɗaki wanda dole ne kuke kai ka ba haka kai da haka ka shiga banɗaki to za ka je shiga da zaɓe shiga da hagu ka minka hakkama da hagu ka ce bismillah idan ka shiga daga zuwa ko ka ga a banɗaki akwai aljanu akwai suke kizo akwai wani boye kunama wasu boye tsaka sai ka je bismillah Allahumma ya a'udhu bika min al-khubuth wal kaba'ith ومن الرزق الذي ومن الشيطان الرجيم kana neman tsari da Allah daga kazanta da wato wato kazanta ta ciki da waje wanda za ka fito daga cikinka da kuma abin da za ka samu su ƙwari su aljanu da sauransu in za ka tuɓe tufafinka ka ce bismillah allazi la ilaha illa huwa da ka faɗi wannan wato aljanu ba za su ganka ba amma kana shiga ban daki ba ka ambata Allah wata ran sai kai gowali akan aljani ba kai aure ba sai ka tashi da zabu ka samu idan ka je ka tsuna a bayan daki kai wannan in za ka fito ka gode to menene Allah maka nima malaman tubaye sun taru sun ce a nemo wani lokaci ne fi daɗi a duniya kowa ya nemo tunaninsa wani ce lokacin da kake jin kishirwa kake shan ruwan sanyi suka ce ba shi nan wanda ce lokacin da kake jin yunwa kake cin abinci mai daɗi mai matsakaicin zafi suka ce ba shi bane wanda ce lokacin da kake saduwa da iyalin ka kake za ka fita da manini wanda ce ba shi bane wani lokaci ne ya fi daɗi a duniya wanda kun lokacin bai daɗi ba ka shiga matsala suka ce babu lokaci mai daɗi irin lokacin da kake kan shadda bayan garin ka yana fita bai zama kaman gudawa yadda zai dame ka ba bai ture kaman ka ci ba yana fita duk da kake so wannan lokacin shi ne kowane lokaci daɗi a duniya kuma ya fi to in dai wannan ne lokacin da ya fi daɗi a duniya ne duniya da Allah ya tana da maka wani gida wanda ba a kai shi a wajen kuma kowa ya aula da Allah da za ka je ban ɗaki ka je ya fi gida mai labarin shinkafa da zama ka daɗa da
ومنام الإجابة اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح وأوصي والكاتب وأوصي والكاتب والهادي إلى صالح المسلمين وعلى آله وصحبه وسلم العزيز اللهم اغفر لنا من كل شيء كما تقول به بيننا وبين معاصيك وصادق واتقنا في جنتك وبين الذين وتهون به علينا وسائر الدنيا واتقنا باسمائنا وابصارنا وقوتنا فاهيتنا واجعله واشفنا من صبر على من ظلمنا وكل على من اعدانا على سنته وشفتنا في ديننا اللهم صل على سيدنا محمد وارحمنا على من يوصلنا سبيلنا ولا تسألنا من ملك الخير ولا يرحمنا سبحانه وتعالى وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين